ta'ala siffofin Allah maɗaukakin sarki ba Allah yana da sunaye yana da siffofi ba to mun gama da sunaye yanzu mun shigo cikin siffofin Allah yace fa sifatullahi ta'ala siffofin Allah maɗaukakin sarki qismani sun kasu kashi biyu thubutiya akwai siffofi na tabbatarsuwa wasalbiya sannan akwai siffofi kuma na korewa salbun shine nafiyun siffofi masu tabbatarsuwa kama a ce ma Allah as-sami'u kaga as-sami'u suna suna ne na Allah yana cikin sunayen Allah ko wace siffa as-sami'u ke tabbatarsuwa as-sam'u ji siffa ta ji ina fatar kun fahimta to kaga siffa ta ji siffa ce thubutiya ce ko salbiya tabbatar da suwa ta yi ko korewa ta yi tabbatar suwa kaga siffa ce thubutiya kama a cikin sunayen Allah akwai albasiru mai gani shi ne suna mai siffat albasiru eh albasaru gani ka gani gani yana cikin siffofin Allah in ka ce Allah mai gani ne ka tabbatar siffa ce mai tabbatar ko mai korewa mai tabbatar suwa ce in ka ce in ka ce malikul mulki mamallakin mulki ko ku bari mu ce malik ɗai malik ko maliku kaga mamallaki suna muna tare miyon nan wacce siffa ta maliki ta tabbatarsuwa maliku mulki kaga siffa ta mulki Allah mai mulki ne tabbatar da siffa kai ko korewa ta yi ta tabbatar da mulki ga Allah to waɗannan su ne thubutiya da salbiya thubutiya siffa wadda ta tabbatar da wata siffa ga Allah salbiya kuma siffa wadda ta kore wani abu ga Allah laisa ka mithlihi shay'un misali babu komi kama da shi kaga wannan korewa ne an kai ina fatar kun fahimta to to shine yace siffofin Allah sun kasu kashi biyu thubutiya akwai siffofin da na tabbatar da siffofin wasalbiya da kuma waɗannan kori au in shi ita koko in kaso kaga cewa koko in kaso shi ya nuna ashe ayyana waɗannan siffofin ba daga Allah an ka samu shi ba daga manzo Allah an ka samu shi ba ijtihadi ne na malamai muna tare au ko kuma in shi ita in kaso fa kulka ce muthbitatun masu tabbatarsuwa wa manfiyatun da masu korewa wal ma'ana wahidun duk ma'anar su guda fal muthbitatu siffofi masu tabbatarwa kullu ma azbatahu Allah li nafsi duk abinda Allah ya tabbatar da shi ga kansa wa kullu hasifatu kamalin duk kuma abinda duk wata siffa da kaga Allah ya tabbatar ma kansa zaka iskan ma siffofi ne na kamala laysa fiha naqasun babu na kasa ga waɗannan siffofin bai wajihin da kowace fuska mina ruju da cikin fuskoki yanzu yan anka ce Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne Allah mai nufi ne Allah mai mulki ne waɗannan siffofin akwai tawaya gare su a'a kammala Allah sun kai domin a ce ma mai ji a ce ma kurma a ce ma mai gani a ce ma makaho makaho na kasa ta don akwai wasu gabubuwa na jikinka da kayan rasa sun ka ba aiki shi yasa ka zama kaho gani kuma ya nuna waɗannan gabubuwa lahiya lau suke muna tare madalla wa min kamaliha yana daga kammalar su su waɗannan siffofin annahu la yumkinu bayyuwa an yakuna ma azbatahu abinda Allah ya tabbatar da shi ya kasance dallan mai nuni ala tamthila akan misaltuwa ta yanda an ce Allah mai gani ne ganin Allah mu mutane muna gani ko ba mu gani to don an ce Allah mai gani ne shi ke sa Allah ya zanta kan mutuntun da su ma mutane suna gani ganin Allah ɗaya yake da na mutane me abambancin ganin Allah da na mutane saboda ganin mutane yana da ƙaidi akwai sanda babu shi kuma yan an rayu kwarai akwai sanda aka wayewa ba ya koma tahiya tai ko kuma ƙarhi na ya rage yana fata kuma sai ka biɗi gilas irin na kaga yanzu ganin mu ya rage dole sai da gilas littafin ga in babu gilas ban iya karanta shi amma wani yaro mai ƙarfin gani ko cikin duhu inda akwai ɗan haske yana iya karatu ne muna tare kaga ganin ya rage bisa ga da kenan can da wuri ina irin ɗan ƙura'an ɗan ƙarfin da aka cikin aljihu shi da ka tashi da daddare ina karatu ku dibi rubutu dai babu gilas amma yanzu gashi wanga ya shi shigiran kun ban iya karanta shi koda da rana in babu gilas kaga ashe ganin ya rage ko bai rage ba to kaga ashe kenan ganin mu mu halittu ba siffa ce ta kammala ba irin bai kammala ba irin na Allah na Allah da ɗaya akwai shi zai ci gaba da zama har abada kuma babu sadda zai rage kaga ashe don an ce Allah na gani mu ma halittu ne muna gani ba shi ya nuna wai mun yi tamkacece ne da Allah ba muna tare to la'annal mumathala domin tamkacece ne lil makhluqi ga halitta na kasun na kasa ne tunda shi wannan sifa ta ta ta halittu na kasashiya ce to in ka kamanta siffar Allah irin ta da ta halittu ta ta siffar Allah ta tahi da sifatu kamalin muna tare waya za fahimna hadhihi alqaida in mun ka fahimci wannan ƙa'idar arafna za mu gane dalalabata ahli tahrifi masu jirkitar da sunayen Allah masu tahrifi mun yi muharifu na baya aiko in an ka ce yadullahi sai su ce abin ga baiwa Allah kaga tahriful kalimi kenan alladhina za'amu waɗanda na riyanta annas sifata anna sifatil muthbita cewa siffofi masu tabbatarwa tastalzimu tamthila tana tana lizimta tamkacece ne ya da ɗan an ka ce Allah na gani to kamar ka misalta shi da halittu ne don su ma halittun suna gani ɗan an ka ce Allah na ji kamar ka kamanta shi da halittu ne kaga wannan maganar banza ce thumma akhadhu sannan sun ka shiga yamfauna ha suna kore siffofin firaran min tamthila saboda gudun kada su misalta Allah da halittu nai ina fatar kun fahimta don haka ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa Allah na da kafa ba a cewa Allah na da fuska ba a cewa Allah na da yatsa da sauransu don gudun aka manta shi da halittu ne da sun bashi Allah da ba bukatar sai sun kore in an ce hannu irin hannun Allah Allah ɗaya yake da mutum ashe hannu ne kenan dole ya zan da kuma da hannun mutum to amma sai da kun kwatanta Allah da halittun sannan kun hakore mai su da kun bashi na Allah da babu kanta ku kore siffat to yana yake wa misalu abinda an misali ne annahum qalu su sun ce law azbatna lillahi wajen da mun tabbatar da fuska ga Allah mun ka yadda Allah na da fuska mun ka ce Allah na da fuska kamar yadda ahli sunna wal jamaa ke cewa lazima to wannan yana lizimta an yakuna mumathilan Allah ya kasance abin tamkacece ne ya la'aujahil makhluki ga fuskokin talakai in mun ce Allah na da fuska to kenan Allah ya yi kama da halittu ne don su mahalittun suna da fuska sai ce ya ka dalilin ku annai to Allah na da rai ce a'a ce bai da rai halittu ne suna da rai ko ba su da to don ba kore wannan sifa ta rai ba yana ji yana gani yana da ilimi duk halittu suna ji suna gani suna da ilimi kore waɗannan siffofin kaga ashe da yadda sun ka tubanin na sun ka haɗi to ina yake wahina idan lokacin nan ku ya ji tawilu ma'ana don haka gudun ka a kwatanta Allah ka a misalta Allah da halittu ne to wajibi ne a yi tawilin ma'anahu ma'anar fuskar da yace ila ma'ana akhar zuwa ga wata ma'ana dole mu yi ma fuskar nan ta su yi ma fuskar nan tawili la illal wajhil haqiqi ba zuwa ga fuska ta haqiqani ba don haka ɗan Allah ya ce yana da fuska dole mu wa kalmar nan ta fuska ta wili mu fassara shi da wani abu ba fuska ta haqiqani ba don mi don gudun kada mu kamanta shi da halittunsa fa naqulu law to in wannan addalilin su ibn Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya ce to sai mu ce musu kullu ma azbata Allah li nafsi duk abinda Allah ya tabbatar da shi ga kansa mina sifati na siffofi ko sifatu kamalin siffa ce ta kammala wala yumkinu abadan har abada ba yiwuwa an ya kuna ya kasance fi ma azbatahu Allah li nafsihi cikin abin da Allah ya tabbatar da daga kansa min sifatu na siffofi na kaso wata nakasa ta kan amma duk wata siffa da ka sani an ga halittun Allah tana dauke da nakasa nakasa ta farko an yi lokacin da babu siffan nan nakasa ta biyu kuma in rayuwa ta yi tsawo za a koma yin lokacin da babu ta nakasa ta uku sanda yake raye kuma siffan nan za ta samu tangarda ƙarfinta ko amfaninta zai rage to kaga waɗannan duk nakasa ce saɓanin siffan nan ta Allah ba lokacin da babu ta ba a koma wani lokacin da za ta gushe sannan amfaninta ko ƙarfinta ba zai rage ba ashe kenan don mu abin ba misalta Allah ne da halittunsa ba muna tare walakin sai dai idza qala qa'ilun in wani mai magana yace hal istifatu shin siffofin tauqifiyya siffofin na Allah tauqifiyya ne kal asma'i kamar sunaye au hiya ijtihadi ko ko siffofin Allah abubuwa ne da an ka bari mallamai su yi ijtihadi tauqifi abinda baka isa ka kirkiro ba sai wanda nasti yace shine tauqi ba mun yo baya ba asma'ullahi duka tauqifi ne ba mu isa mu bayan mu kirkiro mu Allah wani suna ba ba mun yaushe baya ba to shin su ma siffofi su ma tauqifi ne ba mu isa mu siffanta Allah da wata siffa ba sai abinda an ka samu koko a'a ijtihadi na shiga muna iya ijtihadi mu siffanta Allah da wata siffa bi ma'ana da ma'anar annahu yasihhu lana cewa yana inganta gare mu anna sifar Allah subhanahu wata'ala mu siffanta Allah tsarki da dauka sun tabbatar mai bi shay'in da wani abu lam yasibbihi nafsa wanda bai siffanta kansa da shi ba fal jawabu abinda amsa anna qula mu ce inna sifati lalle siffofi tauqifiya tauqifai ne alal mashhuri akan zance mashahuri inda ahlul ilmi gun malamai kenan akwai malaman da nace a ga siffofi ijtihadi na shiga sai yace to abinda a mashahuri gun malamai siffofi su ma irin sunaye ne tauqifi ne kal asma'i kamar sunaye fala tasifullah ba za ka siffanta Allah ba illa bima wasabi nafsu sai da abinda ya siffanta kai ne da shi muna tare wahina idan to lokacin nan na ƙulu za mu ce a sifatu siffofi tan ƙasumin ila talata da aka sami sun kaso za kashe uku sifatu kamalin mutulak akwai siffofi na kamala sifatul kamal alal idilaki waɗanda ba wani abu na kasa da ke shiga su wasu sifatu kamalin sannan akwai siffofi kuma na kamala da cikin siffofin Allah muƙayyad amma suna da ƙaidi sifatu kamalin mutulak abin ga ya halatta a siffanta Allah da su kai tsaye ba tare da an jingina da wani abu ba su kuma sifatu kamalin muqayyad bai halatta a siffanta Allah da su sai tare da an jingina su da wani abu sifatu kamalin ne tun da siffofi ne na Allah amma kuma ba ya idlaƙin su ga Allah sai an jingina su da wani abu muna tare wasu sifatu na kasin mutlaq sannan akwai siffofi na nakasa alal idlaqi yace wa hina idhin eh amma sifatul kamal siffofi na kammala alal idlaq a saki wawai waɗanda kai tsaye ko ba mu jingina su ga komi ba ya halatta mu siffanta Allah kamar ce ma Allah mai iko mai nufi mai ilimi mai ƙarfi mai kaza dole sai ka jingina su da wani abu kaga sifatu kamalin mutlaq kenan ya halatta ka ce Allah mai iko kai shiru ba sai ka ce mai iko akan bayi ba ba sai ka ce mai iko akan ga ka yi idlaqin iko ga Allah ya halatta ya halatta ka ce Allah mai ilimi kai shiru ba sai ka jingina ilimin nan ga wani abu ba ina fatar kun fahimta to su ne sifatu kamalin al-mutlaq sifofi na kammala waɗanda ana idlaqin su ga Allah kai tsaye ba sai an jinga sifatul kamali muqayyad kuma siffofi ne na Allah siffofi ne na kamala ga Allah amma baka isa ka siffanta Allah da su kai shiru ba kamar Allah ya ce yukhadi'una Allah walladhina yukhadi'una yace wa idza qila wa idza laqul ladhina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una sai yace Allahu yastahzi'u bihim Allah yana izgili ga ashe Allah na izgili ko bai to yanzu baka isa ka ce ma Allah almustahzi'u ba kai shiru Allah mai izgili wani wuri yace wani wuri yace yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum suna yaudara Allah shi ma Allah yana yaudara su baka isa ka ce ma Allah alkhadi'u ba kai shiru wayamkuruna wayamkurullah suna kulla makirci shi ma Allah baka ce ma Allah almakiru kai shiru amma almakirin ne ko ba makirin ba ne makirin da ya ce wayan kurin lahu yana makirci to amma baka isa ka ce allah almakirin ɗaya ka yi shiru ba ina fata kun fahimta kaga almakaru sifa ce ta kamala ga allah tun da shi ya kira kai ne haka duk siffar da ya siffanta kai da ita siffa ce ta kamala to amma akwai waɗanda aka jingina ga allah alal idlaqi akwai waɗanda kuma sai an yi musu kaidi sai ka ce mai almakiru alal kafirina shi a ɗa'a amma ka kira shi almakiru ɗaya ka yi shiru to ba kyauta ba ko alhadi'u alhadi'u alal munafiqina to shi aka kayi kaidin su ga wani abu waɗancan kayi idlaqin su waɗannan ko ba idlaqin sai an jingina su ga ga wani abu shi'a girmamawa ga Allah in ka ambace su haka nan dai to ba girmama Allah ba muna tare to madalla to ina yake amma sifatul kamala amma siffar kamala alal idlaqi wadda ake saki ai sakiwa wai ga Allah fahiya thabitatun lillahi ta'ala to tabbatatta ce ga Allah kal mutakallimi kama a ce mai magana Allah mai magana wa kallama Allah Musa takalima Allah ya magana ashe Allah na magana ko bai yace littafi littafi ga nan yayi wahayin sa kaga yayi magana da shi kenan madalla to yanzu in kace ma Allah mai magana ka batta haka nan ya baka munana ladabi ba gare shi yana magana tabbas wasu fatu kamalin muƙayyad ko ina yake to kalmu takallimi kamar ka kira Allah almutakallimu wal fa'alu lima yuridu hakan ga ka siffanta shi cewa mai aikata abin da ya ga dama ne wal qadiru da mai iko wa nahwu zalika ce ma Allah mai iko duk waɗannan ya halatta kai ilakin su ga Allah ba tare da ka jingina su ga wani abu ba baka munan ladabi ba kuma tunda Allah ya siffanta kai ne da su ya nuna siffofi ne na kamala muna tare wa amma sifatul kamala amma siffa ta kamala bi qaidin wanda dole sai an sa mata qaidi baka isa ka siffanta Allah da kai idlakin su ga Allah kai shiru ba in kai haka nan ka munan ladabi fa hadhihi la yusafu Allah biha waɗannan siffofin ba a siffanta Allah da su alal idlaki akan su kewa illa muqayyadan sai an sa musu qaidi misal al makari kaman makirci baka cewa Allah almakiru bai halatta kamunan ladabi wal khida'u baka da yaudara baka cewa Allah alkhadi'u kai shiru wal istihza'u baka cewa Allah almustahzi'u kai shiru waɗannan duk in ka siffanta Allah da su baka sa kaidi ba to kamunan ladabi wama ashba zalika da abin da ya kama da haka fa hadhihi sifatu kamalin waɗannan siffofin duka da almakaru da alkhida'u da alistihza'u siffofi ne na kamala amma bi qaidin da qaidi sai in ka samu su qaidi wa huwa idza kanat fi muqabalatin su waɗannan siffofin in sun kasance ga muqabala man yaf'aluna zalika ana muqabalar masu aikata haka nan kamar yukhadi'una allaha kaga su kafirai su an ka ba labarin suna yaudara Allah wa huwa khadi'un Allah zai mai da musu yaudara su kaga muqabala kenan ko to in sun zo ga muƙabalar masu aika wannan fahiya kamal to kamala ce wa in zikiran mutlaq ko da yake an ambace su sakewa wai falata sihu ba ta inganta bin nisbati lillahi azza wa jalla dangane da Allah ga abin da ya shafi Allah wala hadha la yasihu idlaqu wasfuhu subhanahu wa ta'ala saboda haka bai inganta idlaqin siffanta Allah subhanahu wa ta'ala bil makir kace mai al makiru aw al mustahzi'u aw al khadi'u bal tuqayyidu a zaka sa qaidi fata qulu fana qulu sai mu ce makirun bil makirina Allah yana makirci ga masu makirci amma in kace mai almakiru kawai kamunan ladabi muna muna tare mustahzi'un bil munafiqina Allah mai izgili ne ga munafikai kaga ka sa qaidi ka kira shi mai izgili fine amma gawa ga munafikai khadi'un lil munafiqina Allah mai yaudaran munafikai ne in kace mai khadi'un kawai kabbata haka nan kamunan ladabi to shine kaidin yanzu mun fahimci ma'anar magana ko ka ka ka'idun lil kafirina mai kulla makida ne innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan suna can suna kulla makida wadda take ita ni ma ina kulla makida shi Allah na makida ko bai yana makida to in ka kira shi ka'idun kai yi shiru kamun ladabi sai dai ka ce ka'idun lil kafir mai makida ne ga kafirai eh fa nuqayyidu ha sai mu qayyade waɗannan siffofin la'anna halam tati saboda duk waɗannan siffofin ba su zo ba illa mu qayyaba zo cikin qur'ani ba sai tare da qaidi wa amma sifatun naqas to amma siffa ta nakasa ita kuma allal idlaqi akan sakewa wai da jin ta kasan nakasa ce kamar a kira mutum makaho makabta ta taba zama girmamawa o'o makabta na kasa ce don wata gaba ce da cikin cikin hakan rasa kurumci kurma ya taba zama siffa ta kamala a siffa ce ta nakasa hauka jahilci wauta da masu kamar wayannan duka siffofi ne na kamala siffofi ne na nakasa babu kamala ko ƙwara gwada tare da su to su gaba ɗaya bai halitta a siffanta Allah da su ba muna tare ko ɗan adam ka siffanta da su ka nakasa shi balle ubangiji ɗan adam kacce mai jahili ko kacce mai wawa ko kacce mai makaho ko kurma wannan ko shi kacce ma haka nan kaga ka nakasa shi yace fa hadi waɗannan siffofin la yusufullahu biya ba a siffanta Allah da su bi ayi halin ta kowane hali min al-ahwal da cikin halulluka kal ajiz kamar gajiyayye wanda ya kasa yan abu wal kha'in da ha'ini kha'ini kaga akwai bambanci da khadi'un da kha'inun mm khadi'un mayaudari kha'inun kuma maha'inci inda bambancin su khiyana khida'un yaudara ba sai ya amince ma ba samun sai yanzu barawo da ya lababo ya dauke ma mashi ya yaudare ko bai yaudare ka ba ka amince mai ba ka amince mai ba to amma kullun ka ji khiyana abinda an ka baka amana kai ya ha'inci shi a khiyana zamba cikin aminci ma dalla ita waccan yaudara ɗaya ce tsagaronta kila baka san shi ba bai san ya zo ya iska mashin ɗaya ya diba bai ga ko bai ma san naka na ba ya ɗauka ya wuce da shi ya yaudare ka amma kaga babu aminci tsakaninku da shi to sabanin wanda hake tare da shi ya ba barawo tage ya to Allah ba dauke ta yaka lababa bashin nan nan ya aje baki masallaci naga ya shiga mota sai ka dauke kaga khiyana kenan kai ha'inci ga abin da an ka amince maka shine khiyana to wal kha'in hakan ga kiran Allah kha'in wal a'ama wal asammi haka makahu haka kurma duk waɗannan babu wani sofanin kamala tare da su to waɗannan alal idlaqi baya halatta la'annaha naqasun alal idlaqi saboda duk waɗannan siffofin na kasace sakewa wai fala yusufu Allah biya don haka ba a siffanta Allah da su wanzur ila alfarqi kalli bambanci baina khadi'in wa kha'inin khadi'un mayaudari kha'inun maha'inci sai ka dauka duk guda ne to amma yace akwai bambanci kaga ya halatta a siffanta Allah da khadi'un khadi'un lil munafiqina khadi'un lil kafir amma bai halatta a siffanta Allah da kha'inun qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal munafiqin lalle munafikai yukhadi'una Allah suna yaudara Allah huwa khadi'un Allah zai yaudare su shi ma zai saka musu da yaudara su kaga Allah yana yaudara amma cikin Qur'ani ba inda Allah ya ce Allah yana khiyana kaga shi ya nuna ashe suna da bambanci fa'ad bata khida'ahu ya tabbatar da yaudara ta yi liman khada'ahu ga duk wanda ya yaudarai lakin qalifil khiyana amma ga khiyana yace wa in yuridu khiyanataka in suna nufin waɗannan da sun ka zo suna son ayi sulhu sun ka ce suna son sulhu in suna son yaudara ka ha'intar ka faqad khanullaha kowanne ya dame ka sun yaudari Allah min qablu gabanin haka fa amkana minhu Allah ya kama su kaga ba a ce sun ka yaudari Allah Allah ya maida musu da yaudarar su ba da ha'incinsu ba Allah bai khiyana domin khiyana dole akwai aminci zamba cikin aminci kaga ya himuni bisa ga yaudara dai ina fatar kun fahimta wallam yaqul bai ce fa khanahum khanullah sun ka yaudare Allah fa khanahu shi ba Allah ya yaudare su ba bai ce haka nan ba la'anna al-khiyana domin khiyana khida'un yaudara ce fi maqamil i'timad ga matsaya ta aminci a amince ma kai yaudara to shine khiyana khida'un kuma babu babu aminci ciki amma ka zo kai yaudara wal khida'u shi ko khida'un fi maqamil wal khida'u yaudara fi maqamil i'timani ga matsaya ta aminci na kasun na kasa ce kai yaudara inda an ka amince ma ba shine khiyana ba to babu sofanin girmama na kasa ce walaysa fihi madahun abadan babu yabo gare shi har abada fa idan to in haka ne an naqasu sifatun naqasa siffofi na nakasa manfiyatun anillahi waɗanda an ka kore ne ga Allah mutlakan sakewa wai to sai mu tsaya nan don haka duk abin da an nakasa to an kore su ga Allah su ne sifatus salbiya to Allah ya saka mana mu duka